نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina jin yau kwanan wata sha shida ne ga watan jimadar akhira shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da goma sha shida ɗin ga watan hudu shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin karatu wani littafin albarka na bulugul maram min adillatil hakam ina jin yau za mu tashi babu sifatul hajji wa dukuli makka nan ya kamata mu tashi ko ina ba wa 'yan uwa haƙuri saboda rashin zuwa da wuri da makara da na yi da kuma ba mu sani ba a shi ana gyara a hanya dole da sai muka shigo da ƙafa sai ya yi afuwa babu sifatil hajji wa dukuli makkata babin da ke magana akan sifar aikin hajji da kuma shiga makka an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama hajja فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القسواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك wannan hadisin malam shine ake ce da shi hadisu Jabir wani dogon hadisi wanda a duk cikin hadisai babu hadisin da ya bayani cikakken bayani akan aikin hajji irin hadisin Jabir duk wani wanda zai bayani akan hajji to biyo bayan riwayar Jabir bin Abdullah sai za ga riwaya ce mai tsawo yayi bayani dalla dalla duka aikin hajjin Annabi to gashi nan yana ba mu labari da kissa din cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kharaja hajja fa kharajna ma'ahu ya tafi aikin haji sai muka fita tare da shi ma'ana Jabir ya ce muka fita da ni da sabai da annabi har sai da muka zo wani wuri da ake ce da shi zal hulaifa kun kuma karanta menene zal hulaifa shine miƙatin muna mutanen Madina yace muna cikin tafiya sai na na asma'u ta haihu ita ce asma'u bintu umais sai manzan Allah yake cewa irtasili wastasfiri ki yi wanka ki ɗaure ƙugunki in an ce wastasfiri ina irin ƙunzugu da mata suke yi don kada jini ya zuba ko suna sanya ko auduga ko tsumma su sa a gabansu su ɗaure saboda fitar jini wannan shine wastasfiri bisaubin da sutura ko da tsumma wa aharimi ke ihrami kenan haihuwa ba ta hana yin niyyar aikin hajji haihuwa ba ta hana yin niyyar aikin hajji wa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi manzo Allah ya salla raka'a biyu a wannan masallaci na Zal Hulaifa kamar yadda muka faɗa a karatun da gabata a wannan guri na ɗaukan miƙati ana tsayawa a yi raka'a biyu amma ba dole ba ne sun maraki balkasuwa sannan manzan Allah ya hau taguwarsa ita ce alkasuwa wato laƙabin taguwar annabi sunanta alkasuwa wato ana nufin taguwa mai yankakken kunne shine alkasuwa maqtu'atul uzni arzan kenan حتى إذا استوت به على البيداء أحل بالتوحيد hasira ta daidaita da shi annabi din a wani wuri da ake ce da shi baida a nan din ne dai zalhulaifa akwai wuri da ake ce da shi baida annabi ya hau ya daidaito a kanta sannan kuma sai ya ɗauki niyya a halla tauhidi sai fara labbaika allahumma labbaika shine fasara halla tauhid amsawarka ya ubangiji amsawarka la sharika laka labbaika baka da abokin tarayya muna amsa maka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk lalle godiya da ni'ima gare ka take da mulki la sharika laka baka da abokin tarayya Jabir bin Abdullah ya ci gaba da bamu labari cewa annabi yayi wannan talbiya jama'a idan mutum ya zo a wannan wuri na miƙaci zai yi niyya ne labbaik Allahumma umratan misali ko kuma labbaik Allahumma hajjan idan haji zai yi in kuma umra zai sai niyya to da kayi wannan sai kai ta wannan labbaik Allahumma labbaik har sai ka isa garin Makka zaka daina yin labbaik Allahumma wata riwaya tace sai ka gano ɗakin Ka'aba yace hatta idza ataina albayta istalama ar-rukna faramala thalathan wa masha arba'a sai da muka je ɗakin Allah albayt ana nufin alka'aba manzon Allah ya sumbanci hajar al-aswadi shine ar-rukn ana nuna mana cewa farkon abinda ko ya shafa shi kai salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko inda ake fara yin dawafi daga Hajar al-Aswad wannan dutsen da ake zo ana sumbanta daga nan ne ake fara dawafi to an so kafin ka fara sai ka taba shi inda hali in ba hali kuma ka wuce faramala salatan sai ya fara sassarfa shine ramal kamar irin fofoci haka yana yin sassarfa an gane ko salatan kamar ya salatan zagaye uku ɗaya biyu uku shi kansa aikin haji akwai exercise a ciki yau wanda yake zaune jaka guda a ajiye baya motsa jiki idan ya je aikin haji wahala zai sha saboda wannan dawafin da kake gani zagaye uku za ka yi kana yip yip yip yip yip yip yip yawwa idan anan an zauna an ce wainar kwai ba a zuwa a ninnike ta za ka gane kuranka wa masha arba'a ya yi tafiya tafiya kuma sau zagaye hudu idan kai uku kana tafiya hudu kuma za ka yi kana tafiya a hankali kana sassarfa hudu kuma za ka tafi kana yi a hankali ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاسلمه manzo Allah sai zo maqamu Ibrahim maqamu Ibrahim shine wannan wuri da kuke gani wata yar kwalba haka da take kafe a kusa da lakin Ka'aba liman zai sallah yana tsayawa a bayanta mutane suna shashafa ta suna lekawa musamman masu neman tabarruki wanda shari'a bata ce wai in ka zo dawafi wai dole sai ka je ka shashafa wannan ko ka tattaba shi ba ce ba haka ba ya koma ya je wannan makamu ibrahim ya yi sallah raka'a biyu ana so kana gama dawafi sai ka je kai sallah nawa raka'a biyu tun maraja ilar rukuni fastalama sannan annabi ya dawo jikin hajar aswad din nan wannan wanda ya fara sai ya dada shafarsa ko ya sumbance shi ya samu dama kar ku manta duk zagayen da kai sai ka taba hajar aswad idan ba hali sai kai ima'i kai nuni kauci abinda mutane suke na jahilci na ture yan uwansu da nuna ƙarfi da ƙwanji wannan duka la ya juzu shar'an bai halatta ba kuskure ne ba daidai ba ne manzo Allah bayan yayi wannan kun ga yanzu ya gama dawafi ya zo ya sallar hajar aswad ya fuskanci makamu ibrahim ya yi sallah sannan ya dawo ya dada shafa hajar aswad to an gama dawafi kenan sannan sai kuma a tafi me sai a tafi wato wato wannan safa da marwa thumma kharaja min albabi ila safa sai fita ta kofa a lokacin akwai wata kofa da daga nan ake shiga safa فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فما فلا جناح عليه أن يطوف بهما wanda Allah ya inda ya zo kusa da safa sai fara karanta wannan ayar inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al baita wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima to haka ake so karanta sannan kuma sai ce abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi kun ga da Allah ya zo a ayar me ya fara ambata as-safa yace to zan fara sa'ayina daga safa tafiyar safa da marwan nan za ta kai daga nan zuwa bakin titi ina ganin za ta kai daga nan zuwa bakin kofa ba insha Allah za ka je ka dawo ka je ka dawo kamar guda bakwai a gane ko a ga ai wannan sai an kimtsa ya ce farakiyar safa sai ya hau kan safa dutsen safa hatta ra'al bait har sai da ya hango ɗakin Allah fastaqbala alqiblata sai ya fuskanci alqibla wa wahada Allah wa kabbara ya kadaita Allah ya girmama shi mana ya la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kamar yadda zamu zo mu karanta ووحد الله وكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده باب أبو موتى شنشنتا سي الله شيشي كدي أنجز وعده يا زرتد القورنسا ونصر عبده ياتي مكباوانسا وهزم الأحزاب وحده الله يا روسا رندنا دا أبو كاننغا باشيشي كدي لا إله إلا الله والفضيلة wannan su ne addu'o'in da ake duka akan me akan safa ya ce sun mada'a bai na zalika bayan ya yi wannan addu'a sannan sai ya addu'a ƙala mitla hada salasa marzatin ya faɗi haka sau uku inna safa sau uku la'ila ilalawa da wula shirika lau sau uku har zuwa ƙarshe ثم نزل إلى المروة سنة يغنغر يتغبر تفيا زوا مروة يتتفيا حتى إذا انصب قدماه في بطن الوادي ساعة السيدة دقا دقا من ذا الله سكا كفوء وانا وليد أكي تلشي بطن الوادي وانا وليد أكي سسرفا أكي قدو كما ينزل إذن كي تفيا كي تفيا كي تفيا كما كاشرة بن تفيا تو أكوي وانا وليد أنسى كولا علامة wuta ce a saman ka zaga kendir girin ta kai tafiyar za ta kai daga nan zuwa wancan ɗan ƙaramin masallacin can to sai ka ruga da gudu kaga mutane sun miƙe far kaga akwai motsa jiki sosai irin tafka tafka mutanen na kuwa dai kaga mutum yana yip yip yip yip ba zai iya gudu ba to amma dai an ce manzan Allah yana rugawa da gudu har mayafinsa kamar zai faɗi yawa shi daman ka san manzan Allah kimtsa yake duk inda aka je aka dawo yayi kwarai da gaske to shi yasa ake so mutum ya zama namiji ba ka zama mace ba kana nan baka da harka baka da motsi duk inda ka zauna sai bacci sai gyangyaɗi saboda kitse ya kwanta maka a kwakwalwarka ya kwanta ma a gadon bayanka ka yawwa sa'a yayi gaggawa hatta sa'idna sai da muka hau sama masha hatta hatta atal marwa bayan an wuce wannan wadi daɗin kwari ne to amma yanzu ya zama flat shi yasa ya ce hatta sa'idna ya ce sannan sai kuma ya kama tafiya har sai da ya je marwa fafa'ala alal marwati kama fa'ala ala safa annabi ya aikata irin abin da ya aikata akan safa shi akan marwa na wannan addu'o'in duk da muka ambata wa zakara al haditha hadisin yana da tsawo jabir dan abdullahi ya ambace shi yace wa fihi a cikin riwayar falamma kana yawmut tarwiya ya faɗa Allah ke wasu abubuwa yana da tsawo ne hadisi albani ya kawo shi a cikin sifata da nabi sallallahu alaihi wasallam dogon hadisi hadisin jabir duk wanda ya karanta shi in kana so kawai ka iya aikin haji kawai ka karanta hadisin jabir ka fahimce shi to ya tsallake ya zo ya ce hatta idan kana yamu tarwiya sai da aka zo ranar tarwiya ranar tarwiya ita ce ranar takwas ga watan zulhajji tawajjahu ila mina sai mutane suka fuskanci mina ana nuna mana cewa ranar takwas ga wata ne ake tafiya mina وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي هو أبر هوسا فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk aminan yayi azhar amina yayi la'asar amina yayi magariba amina yayi isha'i amina yayi asuba kaga salloli biyar din nan gaba ɗaya a ina za a yi su ranar takwas ga wata kenan ku lura azhar aka yi a can kuma ranar nawa aka tafi ranar takwas to yanzu Allah ya kamu lokacin da alhazanmu suna bid'a sai su rinka tafiya ta ranar bakwai ga wata kuma ba mai wannan alhakin irin hukumar alhazai ita take ɗiban mutane 'yan gaggawa wai a sauri wai a tafi wai saboda an yawa gaba ɗaya an lalata aikin hajji yanzu ranar nawa ake tafiya ranar tara ake tafiya arfa amma wallahi tun ranar takwas suke tura mutane kaga wannan bid'a ne malam ko wannan aikin hajjin da ta wuce wasu alhazai suna nan an kawo mota ana ta ɗiban mutane ranar bakwai ga wata suka bugo mun waya suka ce malam yaya mu bi su koya nace in kun bi su ne kun saba wa annabi yawwa dan annabi ba ranar ya tafi ba su ta tafiya bakwai ga wata za su tafi washe gari ku hayi mota ta kai ku kawai kuma abin mamaki hukumar alhazai ita za ta zo tana kora mutane waya ta waya yi a yi sauri mu baƙaƙe baƙaƙen da yake mu ba mu san hakkin kanmu ba mu san darajar addinin mu sai a tura mu waya an ce duk a tafi hukuma ta ce a tafi su kuma fararen da yake su ne yan gata sai a bari ranar da annabi ya ce a tafi ranar za su bi saboda mu baƙaƙe ne mu san addini ba mu da gata Allah haɗa mu da shugabannin da basu damu da mu yi addini Allah karba ko kare karba ba ka biya kuɗin ka malam wajen dubu ɗari nawa a iska ka saba manzon Allah wannan ba daidai bane haka ake rikici da su kullum yace summa makasa qalilan ya dan zauna kaɗan kalmar makasa labisa hatta tala'ati shamsu har sai da rana ta fito a yana mina kenan فأجاز حتى عتا حتى أتى عرفة يتفي شيني أجاز يتفي هسيدي يجي عرفة رانا النوغة وتا كينا رانا الترقة وتا تندى تكوس يتفي yayi sallar azahar la'asar magariba isha ya kwana har asuba ko to da ya dan jira kuma sannan ya tafi arafa wa wajada al-qubbata qad duribat lahu bi namirah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar ashe an ji an kafa masa kubbarsa a namira namira wani wuri ne kusa da arafa inda ake wannan hudu ba ta ranar arfa din yau za ku ji limamin da yake sallah a masallacin yana ainihin wato yin hudu ba Allah sarki kwanan nan nake gani ma a intanet ma ba shi da lafiya yana kwanciya a asibiti Allah ya ba shi lafiya mufti na ƙasar saudiya kenan fa nazala biya ya sauka a wannan wuri namira jama'a shine idan an tafi arfa nan kafin a karisa arfa ake tsaya a masallacin nan dan ayi sallah raka'a wato azhar da al'asar a hada kuma a lokacin azhar za a yi ta hudu ba a yi ta hudu ba a yi ta hudu ba a yi ta hudu ba a nuna wa mutane Allah a yi wa musulmi bayanin haɗin kai a yi wa mutane bayanin tauhidi da aƙida da halin da al'umma musulmi suke ciki a yi ta yi a yi ta yi to yana da kyau idan mutum ya samu dama ya tsaya wurin in bai samu dama ba kuma ya ƙara sa arfa ɗinsa ku gane cewa wannan wuri ba a cikin arfa ba ne shi masallacin da ake wannan wuri ba a cikin arfa ba ne don kar ka je kana saba alaji ka je ka tsaya wurin ka samu masallaci da AC ka ce kai bari ka hau arfan ka a wurin in ka tsaya a wurin ba ka yi arfa ba ko ba a fahimta ba ko da yake hukuma suna kokari suna kore mutane su ce su tafi arfa din فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقسوة يزونا والنوري أنمر حد سيدرانا تكوشي سيد ساعة كاومس دبس القسوة فروحلت له أكسامة سردي فأتى بطن الوادي يزو النوري لأكتير شي بطن الوادي فخاطب الناس سيي ومتاني هدوبة صلى الله عليه وسلم كاقا أنا سيي هدوبة ثم أذن ثم أقام أكي كرا صلى أكي صلى أكتاد إقامة فصلى الظهر النبي صلى أزهر ثم أقام فصلى الأسر أكي إقامة أكي صلى أسر ولم يصلي بينهما شيئا النبي بينا فلا باء سكان أزهر الأسر كن قلنا هذا وأكي كنا ثم ركب حتى أتى الموقف bayan ya gama an na yin huduban ne an gama huduban sai a yi sallah jama'a na'am eh na'am kiran sallah da aka yi bayan ya gama sallah sannan ya hau abar hawarsa har sai da ya je wurin tsayuwa a arfa din fa ja'ala batna naqati al-qaswa ila as-sakhrati sai ya sanya ainihin wato kirjin dabbasa alkasuwa tana fuskantar as-sakharat duwatsun arafat wa ja'ala hablal al-mushati bayna yadayhi manzo Allah ya sanya hablal mushati wato matattara shine hablal mushati matattarar wato matafiya kafa bayna yadayhi a gabansa wastaqbala al-qiblata ya fuskanci alƙibla falam ya zalwa kifan hatta gharabati shamsu manzo Allah bai gushe ba yana tsaye yana ta'addu'a yana ta'addu'a yana ta'addu'a mala har rana ta faɗi kai ai ana buga addu'a arfa din nan mala tunda azar zaka daga hannunka sama malam kana Allah bani Allah bani Allah bani Allah ka bani ka roƙa ta nan ka roƙa ta nan ka roƙa ta nan kana tsaye malam sai rana ta faɗi ba shi ne Allah ya ce a gaya manzan Allah mala'iku sun zo wannan wuri suna alfahari da bayansa na ƙwarai aka ce mala'iku ku yi albishir duk wanda ya roƙe ni a wannan gurin in ji Allah na amsa masa duk wanda ya addu'a wannan wurin matuƙar yana cin halal na amsa masa ai shi yasa malam Allah ya maka arziki idan Allah ya taimake ka ka samu zuwa aikin hajji kuma kai aikin hajjin ka Allah ya karba ai an maka murna malam amma suna gani sun nanake kuɗi sun ɓoye gani suke asara kuɗi ne ce kai da Allah gafara da abin nan ka zo kai ta kashe kuɗi kana abin nan ka zuba su a shago kawai haka ake faɗa wallahi malam akwai wanda suna ganin asara kuɗi ne zuwa aikin hajji da wahala kawai wani abin da ba ya ce kai ni ba abin nan ba ka je ka ta shiga cikin talakawa abin nan tana ta abin dawafi da talakawa shi abin da baya so kenan kada ya shiga cikin fukara'u da ka samu labarin gidan talakawa aljanna da ka yi burin kana tare da su da ka samu labarin gidan masu kuɗi aljanna da ka yi burin ka rabu da su manzo Allah ya ta addu'a jama'a ku nemi kuɗi ku je aikin hajji duk wanda Allah ya bashi kuɗi malam kada yi wa kansa ruwa wallahi ya je ya aikin hajji yayi ta addu'a har sai da rana ta badi wa zahabat as-sufratu qalilan wannan ainihin wato fatsi-fatsi da yake yamma sai da dan tafi kadan hatta ghaba al-qurs sai da ainihin bol din rana gudan rana shine al-qurs ya fada wa dafa'a annabi ya yunkura ya tafi wa ƙarshana qalil aswa lil qaswa izimama a lokacin wato an daure linzamin an jalin shine shanaka ya hado idan mutum ya hau abin hawansa ba yana hada linzamin dabba yana rike ba to shanaka kenan ya riga ya haɗe linzamin dabba sa alƙaswa ita fa yake hawa muku yanzu a cikin mota da AC wala wata motar malam ka ganta kamar ita ta kanta da ita suke zuwa musamman masu kuɗi da ita suke zuwa wasu a cikin mota suke aikin hajjarsa gaba ɗaya zaman zaman mina daga daga makka zuwa daga makka zuwa zuwa zuwa mina suna cikin mota idan sun je sai su kwantar da kujerun motar su saki AC wallahi nake gama suna ciki suna addu'a su to ba za su iya zama ba AC ba yi bayan gata bane su idan an zo za a tafi arfa su tuka motar suna cikin AC tafka tafka motoci ne akwai dama wanda aka yi su dan wannan abun fadi ne da su da wurin shimfiɗa katiba da komai mai kuma akwai ba matsala malam ruwan sha fa yafi mai tsada a Saudiya ruwan sha ruwa na sha ina irin ruwan ruwa da ake sha ko yafi fetur tsada shi yasa su mota dan mutum ya zo ya tsaya baya kashe ta irin tafka tafka motoci da zira zuwa nan ma ba a kashe su kwana suke suna dare a yi kwarai da gaske ustaz inji ya motsa sosai ya zauna lafiya ni ko da ni da kai ko yan danja ne muke jira da mun zo sai mu kashe mu jira wallahi ruwan sha wallahi ya fi wannan tsada ruwan sha ya fi fetur tsada Allah akbar mun ko ga munan muna da shi amma kamar ba mu da shi kullum muna kan layi muna ba wa wasu ma fetur amma kullum muna layi arna suna can suna sacewa sun ce ma ba namu bane Allah sauki ya riƙe linzami hatta inna ra'asaha la yusibu murika rahlihi annabi ya ja linzamin ta mala yana sakurata yana tana tafiya har sai da wato kanta wato yana yana taɓo wato wato ina ina ina kinami ake cewa wannan inda ake zira kafa ake zira kafa an hau dabba ko doki likafa kai ko yawwa to har yana taba wannan ya jawo wuyanta haka har yana taba wannan Allahu akbar wa yaqulu bi yadihi al-yumna yana ta faɗa da hannunsa da ba ayyuhan nasu as-sakinata as-sakina yana ta nuna mutane ya jama'a saboda an cika hajjin bankwana ne yana ta ya ayyuhan nasu ya ku mutane as-sakina as-sakina ku yi a hankali ku yi a hankali saboda an ga annabi ya tafi to kowa an tafi a rugurguci ana ta gudu ana sauri ai annabi ya tafi an gama addu'a kuma za a koma mina Allahu akbar annabi yana tausayin al'ummar samala ilzamu rifqa wat tum'anina as-sakinata as-sakinata ilzamu ar-rifq ar-rifq was-sakina wat tum'anina كلما أتى حبلا من الحبال arka laha qalilan hatta tas'ada duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo wato wani tudu tudun yashi shine hablan min al-ibal duk lokacin da yazo tudun yashi sai ya dan sake mata lizamu sai ta hau a hankali a hankali a hankali a hankali baya tsananta mata ba irin mota bane da zaka danna mata giya ka ta taka fitotur hatta atal muzdalifa har sai da ta zo annabi ya zo muzdalifa wa salla yanzu kun ga ya baro arfa ko yana dawowa wannan tafiyar fata tsakanin arfa da muzdalifa ina gaya ma fa alhaji ana cin kwakwa fa sosai ina jin a sauki ya kai daga mariri zuwa dawanau eh in Allah ya suwadda insha Allah ta'ala kai in ma bai fa ba gaskiya malan tafiya za ka yi iya ƙarfinka to amma da yake hukuma ta sauƙaƙa abun hanya ce ta ruwal hanya ce guda ɗaya faɗinta ta fi unguwan nan da hanya da wuta da bishiyoyi an yi shuka ga famfuna na ruwan sanyi ga banɗakuna duk inda kai tafiya ɗan guri mai nisa ga banɗakuna nan dama ka sa akwai yan fitsari fitsari fitsari saboda ka ɗan samu matsala wani da ya ɗan yi tafiya sai kama ruwa amma fa ana tafiya malam yadda ka san wallahi kiyama wallahi wani abun abin da zai tunatar da kai kiyama kawai abin da zaka hango fari sal zaka hango mutane sai ka ji yip yip yip yip yip wanda yake da cira haba an san cira ko idan aka yi tafiya aka yi tafiya cinyar ka sai ta dadi masu kiban na wanda ba sa motsa jiki wallahi malam sai dai sai dai ka mutum yana tafiya yana yana haka saboda tsuliyar tasa ta koke gaba daya akwai wani wallahi tallahi a wulbairo na ga an lodo shi a wulbairo saboda bare yi ba amma ana samun motoci suna tafiya sai dai hanyar motoci akwai hanyar yan kafa ma akwai to motoci gosulo a duniya ba a gosulo sama da wannan a duk duniya malamai suka ce masana suka ce ba inda ake gosulo irin wannan wurin duk duniya sannan a duk duniya babu inda ake taro taro mai yawa yake hada dan adam irin makka a duniya babu wannan dan adam din america da ingila kasan turawa sun faɗa ba a taba yin wani taro a duniya da ake hada mutane a lokaci guda su ɗebo su kwanaki suna tare ba su yi ta mutuwa ba kuma ana kula da lafiyarsu kuma kowa ya ci abinci ya kwanta kuma kowa yana da banɗaki kuma kowa yana da ruwan sha kuma kowa yana cikin haske ba a taba yin wannan wurin ba sai makka eh alhamdulillah yasa ai kullun suke ta matsanta ai ta rage mutane what are those people doing there me suke za suke yi ana ta zo ana ana ba su biya kuɗi ko musulmi su haɗu malam ko waɗannan musulmin kaɗai suka haɗa kai a ce zuciyarsu ta zo ɗaya abinda aka gaya musu suke aiki yo ina ai duk inda suka tunkara zance ya kare to amma ya lait ya lait eh haduwar kai kam ina ganin sai dai aljanna kai kwarai ko da gaske dan wuta zai tafi ya sha wuta nan dai a duniya kan za mu sha kashi wahala dai za a sha ta wahala ba kuma wahala ma wallahi tallahi ba a fara shanta ba tukuna dai yawwa tukuna ina jin ma Allah ya kusa ya takar tukuikuye duniyar ne ya ɗebe ta don duk alamu ga sun suna tabbata rashin mutunci yana ta ƙaruwa rashin tsoron Allah yana ninkuwa rashin tausayi yana multiplying yana doubling yana maimaituwa ba wani wanda yake tunani ya zo haɗa kai da ɗan uwansa ya taimaki al'ummarsa ya agaza wa al'ummarsa babu shikenan kuma sai ranar da Allah Ubangiji ya kawo mai hura ƙaho ya busa to kowa sai san inda dare ya yi masa a ranar za ka ga imaninka yana ma amfani ko bai ma amfani amma abun wa'azi dai da Allah zai nuna mana mu dunkule mu tukwikwiye mu san inda za mu sa gaba wallahi duka Allah ya nuna mana amma ba mu ɗauki izina ba eh ba mu ɗau izina ba kowa yana ganin dabararsa ne za ta kubutar da shi kuma kowa babban abin da ya dame shi shine aljihunsa mai baka shine naka wanda bai baka ba kuma abokin gabanka ne ko wannan ka kashe mu da ake ta yi kullum kawai yanzu ku yi lissafin mutum nawa aka kashe musulmi a ƙasar nan a wata ɗaya da ya wuce can an kashe ɗari biyar can an kashe ɗari bakwai duk inda ka ji an ce ma ɗari uku aka kashe ko ɗari biyu to ka ninka su can an kashe kaza to ka izga 'yan shekarun nan da aka yi wallahi mutanen da aka shewa musulmi a najeriya sun fi dubu ɗari allah dan ba a faɗa ne dan ba a faɗa ne allah nake gaya muku yau an yi kaza yau an zo an kwashe an kwashe yan mata ɗari biyu ba a san inda suka yi ba shikenan an yi labarin sati ɗaya kwana biyu kwana uku an daina labarin shikenan sun tafi sun tafi sannan a zuwa da ɗebowa wasu sun zo da babura sun kashe mutum ɗari uku far shi kenan an yi labari an buga a jarida an manta an je garin zamfara an kashe mutum ɗari biyu da kaza wurr an manta da su an je gwaran an kashe mutum kaza wurr labari ya manta haka ake ta ƙarar da mu an je waye waye an je jam an kashe mutum kaza an je waye an kashe waye waye haka ake ta ƙarar da mu amma har yanzu manyanmu su zauna su yi tunani su ga meye mafita ina ya kamata mu tunkara in ma gudu za mu yi mu tattara mu gudu in ma tsayawa za mu yi mu kare mutuncin kanmu mu kare mutuncin kanmu in ma me za mu yi mu san me za mu yi ba wanda yi tunani la sarakunan wala 'yan siyasan wala sojojinmu wala 'yan sandanmu wala menene dinmu wala kowa wala samarinmu wala matasanmu babu abun tausayi kamar irin matasa da su ake ɗauka a yi amfani da su ta abin da aka ga dama a yi amfani da ku a mai da ku ƙwallon mangwaro sai a zauna a yi ta fama kwakwa dai kam ana nan ana cinta ai gwanda kwakwa ma da ɗan zaƙi-zaƙi dutse ma sai an ci kwanan nan wallahi Allah kuwa kana jina idan kana da dangi a kamaru wallahi ka nemi wuri shawara fa nake baka duk wanda yake da wani dan uwa a gefe gefe ko kamar ko chadi ko sudan sudan din nan ko wani wuri ka fara tunani ka dan buga masa ku fara zumunci gaskiya to shikenan ko Nijar Nijar ba daɗi ne da ita dan ni ina zuwa wa'azi duk da naje ba na so na dawo a ni baka san inda zan je ba ba ruwanka da yadda zane ne yauwa wallahi malam dan nijar malam yana a cikin daɗi yake Allah a ƙwarai da gaske ga fili malam ba matsi ga iska ga wuta ga ruwan sanyi ga ƙanƙara ga nama ustaz malam a nijar akwai nama nama rago guda za ka ga an ɗauki adda ana sara shi kai alaji na nawa kaka buɗa kai fau fau kaga ana cinya guda za a aje a jefar maka ita in an gayyace ka wazi wani rago guda zai zo ya jefa ma ya ce gashi nan akwai ku yi haƙuri kai akwai wani wazi da aka aka taɓa gayyatar mu nan da aka kawo mana wani nama daga bana faɗi na ce kai na ce ni da Allah ya jarabe ni mai sancin nama ne yau da na more kai mutanen nan masha Allah Allah ya musu nima amma mu ku yanzu gashi kashin miya ma na ɗari biyu gagaran mu yake da magariba da za a zuba miya Allah da saura ma ka san me ya ja mana zalunci cuta ha'inci yaudara rashin gaskiya cin amana Allah ya isa shine abin da yake tattare da mu gaba ki ɗaya a rayuwarmu shi yasa dan Nijar da zaka bai wuce wataƙila ka bashi kyautar riga ko na bar sauransu ka je ka gansu za gansu turka turka za gansu macen su guda ɗaya ta yi biyun taka kaya guda to a ƙoshe suke muku waye dai kasusuwa ma nan wayo wannan kashi shi ake adowa da kashi a bushe kawai mutum ya fito daga lahira mai addu'a Allah ya yi mana fitina Allah ya yi mana fitina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka yayi tafiya yayi tafiya har sai da yaje Muzdalifa sallan magariba da isha dan ita ce sunna ayi magariba ayi isha'i a hada bi adhanin wahidin wa iqamatayn da kiran sallah kwaya ɗaya da iqama biyu wa lam yusabbih bainahuma shay'an bai nafila ba sabbih nafila thumma taja hatta tala al-fajr annabi yake shingida har sai da rana ta fito al-fajr yake to ya dan kishin gida ya bacci kaga shine sunna babu wani addu'a ba wani zikiri ba wani waye fa salla al-fajr ya sallaci al-fajr hina tabayyana lahu as-subh yayin da al-fajr yake to bi adanin wa iqama akai kiran sallah aka tada iqama thumma rakiba hatta ata al-mash'ar al-haram yawo abar hawa sai da yaje wani wuri da ake ce da shi mash'ar al-haram anan muzdalifa ne yanzu yanda za gane wurin akwai masallaci an gina فاستقبل القبلة يا فسكنتي القبلة فدعاه وكبره يروك الله يتكبر بري وهلل ييت لا إله إلا الله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا النبي بيغشي بينا تأدعى ينا تذكري ينا تأدعى ينا ذكري حسي درانا تفدو غريا واي ترول شيني غريا واي ترول شيني أسفر جدا fadafa'a qabla an tadlu ash-shamsu annabi ya yunkura ya tafi kafin rana ta fito wayewar gari za ga gari ya waye tarwal amma rana ba ta fito ba to kafin rana ta bullo din ya tafi ya tafi ina ya koma mina tunda yanzu a ana dawowa ne hatta ata batna muhassarin har sai da wani ya zo wani wuri da ake ce da shi batnu muhassar fa harraka qalilan ya motsa dabbarsa kadan ثم سلك الطريق الوسطى mana me ya motsa duka dabbar ya dan yi sauri sai dai bi hanya ta tsakiya akwai hanya ta tsakiya akwai ta gefe to ta tsakiya da bi allati takhruju ala aljamrati alkubra wannan a tariqul wusta tana nan har yanzu ita ce idan ka bi ta directly za ta kai ka har zuwa wurin jifa aljamratul kubra tana nan an yi hanyar ƙasa yanzu a wurin an yi ma hanyar irin dan jirgin nan ko yar mota da ake yi ta zamani ta batir nan fur yanzu yanzu aka je wata rumfa ce aka yi ta mai mugun tsawo kana tafiya ga fanka a ciki wani wurin sai ga fanka tana fitar da ruwa da iska da ruwa saboda cinkoso ya yi yawa gaskiya ƙasar saudiya allah musu albarka gaskiya suna taimakon addini wallahi yanzu ka duba duk wannan aikin fada suke ba zuwa suke suna karɓa su ce a ba su taimako ba su taɓa zuwa suka nemi taimako a wata ƙasa ba amma ka je ka ga yadda ake kashe kuɗi malam je ka ga haramain ɗin nan a duniya babu wurin da ake kashe masu kuɗi irin masallatan maka da madina wannan har turawa sun yadda wuri da aka zuba kuɗi aka zuba gwal ba a yi wannan wurin ba ginan nan wuri dai kuma yanzu irin speaker aka ce duk duniya babu la speaker da ta kai ta makka duk duniya baturan ma da yake kira bai taba kira irin wannan ba daman special order ce in dai speaker ne ina jin aka waro ta mata ilat gaskiya suna yin hidima kuma yanzu kaga esin su yanzu kamar irin madina masallacin nan sanyi esin fa yana wata duniya fa madarar ruwan esin ne yake biyawa ta ƙasa ake turo shi esin yana kusa da jami'ar musulunci ta madina islamic university of madina dan mu sun kai mu sun nunnuna mana mun gari ka jama'a wato wuri ne gari ne guda gaba ɗaya injinin ac ne wuri ɗaya yana da buƙatar inji ɗaya sai ga an sa masa irin wannan injin guda tara ɗaya ba yake da buƙata tara in case of in wannan ya lalace a tada wannan in wannan ya lalace a tada wannan muka ce waɗannan mai amfani su aka ce kawai wannan duk standby ne kawai sai dai a tashe su a yi sabisin ɗinsu kurin a basu billahi azim kamar yanzu in ce maka ainihin harami yauwa kamar in ce maka harami kamar harami daga nan zuwa bata ne bata ne harami to gidan esin yana nan unguwar a nan ne aka fafake aka zuba injinan aka yi tonar rami daga nan kurin bututun aka zuba a ƙasa so da ya je ta ƙarƙashin ƙasa kurin yake ratsa haramin kurin in an kunna shi sai ka ji masallacin nan ya ɗauki sanyi to ba ma masallacin ba kana zuwa babu salam kana ɗoro ƙafar ka haraba za ka fara jin esin cikin masallacin harami yana yana dukanka malam ba zafi zafi babu shi a wannan wurin kai ai mutanen nan Allah ya musu albarka kuma ba inda zaka je kaga a masallacin harami kaga kura ko datti baka taba gani ba kullun aiki ake a goge fankoki a goge menene gwalagwalai da gwalagwalai da ruwan gwal da aka yi ta sanyawa abin nan da sauransu kuma ba inda za ga wato kwarewa ta aiki irin wannan wurin ka duba kafet din nan duba dan adam da yake shiga amma wala ba ga dace ba a kware da gaske to kullun ne sai an nade su an canja kullun sai an nade an canja ya ganin ka nace ina ma su taimaka mana su danyo mana jirgi biyu uku su kawo mana nan Kano mu dan rarraba mu ma kuma kafet ta hakika fa ta fi sabilillah wanda in ka taka ta zaka ji kafa ka ta kusan tsewa kai sujada baka so a dago kuma bayan nan fa akwai wanda aikin su kurin a masallacin bin kafet din suke suna fesa turare ina irin air freshener din nan a rana ɗaya sai a zuba air freshener ta fi dubu goma ta ƙare sai a ɗauko wata dusahu kyauta don mutane kawai su ji ƙanshi ga ruwan zamzam a gefenka ka zo ka ga waiwai ka danna za ka ɗebi rawa ya ƙare ba magana idan ran alamis da da litinin ne kuma kayi azumi ga dabino iya ganin ka ga madara kaji mutum ya ce kai ina jin damar bai ci ma na dare ba yanzu an gama wala ina gaya mana wannan don mu gane cewa mutanen nan malam suna hidima wa addini ƙasar saudiya ma sai dai mu yi musu addu'a allah ya taimake su gaskiya allah raba sai sharin america manzo Allah ya kama hanya ya tafi hatta atal jamrata allati inda shajara hasi da yaje jamratul al-kubra a lokacin tana gindin wani dutse wani bishiya amma yanzu an share bishiyar babu ita saboda jama'a ta yawa wurin yayi matsi faramaha bi sab'i hasayatin kulura idan an zo jifa rana farko ba a jifan wurin jifan daman guda uku ne akwai wurin farko anan akwai na tsakiya akwai aljamratul subra karamar akwai aljamratul wusta ta tsakiya akwai aljamratul kubra ta ƙarshe to rana farko in an baro muzdalifa din nan an taho da safe directly za a wuce wurin jifan farko kar a jefe shi wurin jifa na biyu kar a jefe shi sai na uku ake jefa shine aljamratul kubra ya jefi wannan wuri da tsakuwa guda nawa da tsakuwa guda bakwai yukabbiru ma'a kulli hasatin minha kowace tsakuwa sai ya yi kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ya yi sau bakwai kuma tsakuwar da ake jefawa din yar karamar tsakuwa ne wadda bata wuce a irin dan balle da ita nan yar balle da ake a dora akan farce a balla ba wai mutum ya je ɗebo ran kimarin kiman duwatsu ba kasa an samu wani bagidaje ya ɗebo manya-manyan duwatsu niki-niki ya ce tab a yau zan jefe shi wallahi tunda an ce wai shaidan ake jefa niki-niki in gaya mato shi yasa masu ke hanawa ba sa bari a zo da babban dutse ga wani bai iya jifa ba wallahi yana bayan kamalan sai sai ta ƙiyarka ya afka maka ita wallahi kuwa ai an faffasa mutane kai da yawa musamman wanda bai iya jifa ba to malam jifan ya kamata a jefa abun fa kaman anan tsakiya inda kuke zaune wani mutum wai yana yana wajen wancan farin gidan kawai sai ya fara jefuwa saboda jama'a ta yi yawa daga can za ga ya sako dutse ya kaja kayya kayya sai gau sai ya buge kan wani to kaga jahilci ne shi yasa annabi ya nuna mana yaya ake yi ai jifan kai da zaka jefa abu kamar a rijiya ka je ka faro jifa tun daga can nan ba daidai bane ba mislu hasal khazf shine wannan yar tsakuwa da na misalta muku yar tsakuwa da ake ballawa akan farci rama min batnil wadi daga batnil wadi yake jifa thumma sarafa ila manhari sannan manzo Allah ya juya ya tafi wurin yanka a lokacin wurin yanka yana kusa da wurin ya juya fa nahara ya je yankan sa duk ba ka ga wurin ba ba wanda ake bari je yanka dan nan bari a je a yanka za a samu cinkoso da yawa sai kasar Saudiya ta yi dabara cewa kowa ya je sai dabbasa a banki ita kuma banki ta kawo wurin yanka sai a yanka ma'aikata suna zuwa su yanka a yanka ma sun mara kibar sallallahu alaihi sannan manzo Allah ya hau fa afada ila albayti ya tafi ya dawaful ifada zuwa dakin Allah fa salla bi makkata zuhra a ranar ya sallar azhar a makka Allahu akbar wannan yace rawahu muslimun mutawwalan imam muslim ya rawaito shi shi wannan hadisin da tsawon sa a babul hajji to wannan kenan wannan hadisin mai tsawo hadisin Jabir kenan insha Allah wani sati idan mun zo sai mu dora gaba saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo ya mana arziki ya bamu lafiya lada na kuskure ko ta tabar shi muna neman rangwame daga gare shi tabaraka wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum